أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu Sunna ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake hada ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu ko zaman mu ko majalisin mu na 188 muna a cikin suratul naml ko muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar yadda muka sani wato littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي وللتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Mas'alar da za mu tashi akan ta uwa musulmi ita ce mas'ala ta 796 a cikin littafin as'ilatul Qur'anil Majid domin muna bin jerin ayoyin Alƙur'ani ne duk mas'alar da ta zo akan jerin ayoyi ko ce a cikin wannan littafin ko ɗaya sai mu wato ɗauke ta saboda littafi ɗaya sai ka bi jerin littafi littafi biyu sai ka bi jerin ayoyi in dai ba kuskure aka samu ba ko mantuwa To malam ya ce a mas'ala ta 796 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Fa in qila idan aka ce kaifa qala Sulaiman alaihi salam ya akai annabi Sulaiman ya ce ullimna mantiqat tayr farkon aya ya ayyuhan nas annabi Sulaiman ya ce ya ku mutane ullimna an sanar da mu wa ya sanar da su Allah subhanahu wataala mantiqat tayr bayani ko magana ta tsuntsaye nan at-tayr ba tsuntsu ɗaya ba jinsin tsuntsaye ake nufi al-jinsiya ce an gane ko sannan kuma wa utina kuma an bamu yace bi nunil azama nunul azama ya amfani da ita wa huwa min kalamil mutakabbirin ita ko nunu ta nuna girma tana daga cikin maganar mutakabbirin masu girman kai to anan sai mun yi hattara ai Allah subhanahu wataala shi na cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya to tana nuna takabbur eh tana nuna takabbur a wajen Allah takabbur halat ne don ya ce huwa Allahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim هو الله هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر shi yasa akwai sifofin Allah waɗanda su na kamala ne a wajen halittu na tawaya ne domin babu wani saman Allah kinan ko dole Allah in ya girman kai wannan sifa ce ta kamala gare shi to amma nan ga dan adam sifa ce ta tawaya shi yasa ya kawo ta min sifatul mutakabbirin sai mu yi hattara malam yace qulna zamu ce lam yarid bihi nunul azama na annabi nuhu wai annabi Sulaiman ba ya kawo shi ba dan nuna girman kansa shine nunul azama wa inna ma arada bihi wato nunal jam'i kenan nunin ta jam'i yake nufi wa ana nafsahu wa abahu yana nufin shi da babansa domin da shi da babansa kenan Allah ya ba su wannan baiwa ina fata an fahimce ni ko kuma da shi da bayan Allah waɗanda Allah ma irin wannan ni'ima don Allah ya ce wato annabi Dawud a cikin suratul Sad ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr ka gani har da shi ma annabi wato Dawud an ce tsuntsaye su karba tare da shi kenan ta rayuwa wato shi ma an bashi wannan duk da yake dai Qur'ani ishara ne yayi mun fahimci wannan athani na biyu annahu kana malikan shi annabi Sulaiman sarki ne ma'a kaunihi nabiyyan tare da kasancewar shi annabin Allah kuma manzo kuma rasul an gane ko ni duk ƙarar rasulan dan a fahimci maganar fara'a siyasatal mulki sai ya hankalta ma siyasa ta mulki wa takallama bi kalamil muluk sai ya magana da irin magana ta masu mulki domin mi domin masu mulki akwai lokacin da kamata su yi magana irin magana ta sauka-sauka wani lokaci kuma akwai lokacin da kamata su yi magana magana irin wato ta wato masu mulki mutane ana musu mu'amala ne ko ba mai mulki ba kowa za a yi mu'amala da shi daidai da shi na fata an fahimci ni asalin dan adam ya fito ya yawo a inda ya ga dama amma sai aka gidan kasu saboda in mutum ya bijire zai bata tafiyar al'umma dole ba yadda za a yi ya zan virus ya zan sartani cikin umma dole sai an kashe gidan kaso sannan al'umma ta samu ta sarara ina fata ana fahimta ta kenan baban zata ta sa aka gidan kaso ba to ko in ci gidan kurkuku an gane ko to idan muka fahimci wannan ashe mutumin da bai da girman kai sai kai magana da shi magana irin ta ƙasa ƙasa ku ta yi daidai mutumin da ka fahimci ya ɗauki kanshi wani abu kuma bai da niyyar saukowa sai ka nuna mishi kai baka tsoronsa shi yasa kowa akwai yadda ake mu'amala da shi kowa akwai yadda ake magana da shi kowa akwai yadda ake usulubi da shi an gane ko ina fatan yan uwa sun fahimci wannan kenan da yace ulimna saboda sarki akwai lokacin da yake maganar yake magana irin ta mulki ba dan wai girmama kansa ba saboda mulki yana bukata haiba in mutane ba sa tsoron mulki sai su hallaka shugaba su watsar da mulkin su yi bori idan mutane kuma aka tsananta musu kuma sai su yi bori shi yasa sai ka tsaya tsaka tsakiya shi yasa suke ruwaitowa daga sayyidina muawiya radiyallahu an ya kake mulkin mutane yake cewa ni da nake tafiya da mutane siyasa ta wanda nake tafiya da ita da mutane da za a bani dan gashi daya gashi to idan suka rike daya ni rike daya ce ba zai kari ba ba zai gunce ba ba zai tsinke ba mi ad dalili yace saboda lokacin da fahimci za su ja sai in saki hannuna in bari sai sun sha lokacin da fahimci sun kare ja ni ko sai in jayo ma'ana mutane lokacin da suke biyayya ga doka suke tafiya a hankali ba wani rigima to ba a son a tsananta musu a basu su gaba da harkokinsu lokacin da aka samu waɗanda suka bijiri suka fanɗari kuma suke son sai sun ruguza al'umma to wannan kuma sai a ɗauki mataki daidai da su shi yasa wani sha'ir yake cewa idza atada al-muluku alal hawani fa a'limhum bi anna al-maut dani idan idza atada al-muluku alal hawani idan sarakai ita da ma'ana kenan daga sabawa ne daga al'ada ne sun ka saba ma kansu da hawanin sakaci duk abin da an kai su ce a bari komi ya wuce yace to fa a'limhum bi anna al-maut dani ka sanar da su cewa mutuwa ta yi kusa za a halaka su shi yasa duk mutumin da an kafin shirya da ta mummunan niyya sai a maida shi na kal shi yasa za ka ga kasashen turawa suna zargin waɗansu shugabannin kasashe da cewa sun kashe waɗansu mutane a bincika ma'ana mutumin da ya ya kashe sauran mutane to shi me ya dace a yi da shi a bar shi ya ci gaba da kallaka al'umma mutumin da ya kokarin kashe ka kawai sai ka tsaya mutum ya kashe ka don kai kai baka son a ce ka kare kanka ko ko ne ake nufi sannan su can a kasashen turawa me yasa waɗansu in suka yi laifi ake kashe su su me yasa suke kashe ƴan kasashen su na fata ana fahimta ta ko ko su kadai sun ka cancanta su kashe mutanen kasashen su sannan me yasa ɗan ta'adda na Afirka na kasashen Laraba ya koma can kasashen su ya zanna ya rayu kuma su bashi kariya da kuɗi har kotu kuma su kare shi mutanen da kuma kashe a Afirka da kasashen Laraba da na musulmai ba komai bane yana da kyau musulmi hankalin mu ya wato dawo gare mu to almuhimmi wannan shine abinda wato malam ya kawo game da wannan nunul ko nunul azama ce ko nunul jam'i to kaga wani bai san nunul azama ba bai san nunul jam'i ba ta bugawa ne da yi ta karatu abinda zan kara a karkashin wannan mas'ala a gurguje shine cewa malamai suke cewa wajen bahasi bahasi na ilimi shin zaka ce ana ko ka ce nahnu bincike na ilimi shi yasa akwai wata mas'ala ma ta adabi na duniya an gane ko literature international shin in kana mutum yana rubuta littafi zai ce ne je ko ce nu wasu da ba sun ka ce a ce nu amma wasu na ganin faransawa suka ce ka ce je to akwai matsala in ka ce je kamar ka fitar da kanka daga cikin al'umma kamar kanka kake magana in ka ce nu kamar kai ka lume cikin al'umma kai ma al'umma irin hukuncin ka to tana yiwa ai wasu ba irin hukuncin da kamata ai musu ba to sai aka shiga cikin matsala sai waɗansu suka to kuma a cikin bincike na ilimi alqawaidul bahthiyya al-ilmiyya kadiba cikin littafin kutub na manhajiyatul bahth da alqawaidul bahthiyya al-ilmiyya su suka ce eh ka ce ana saboda ka fitan makanka wato saboda binciken da ka yi kai ne kan rubuta wannan abin wasu ka ce a'a ka ce na hannu saboda ko da ka yi karatu a duniya wannan ra'ayin akwai wanda suka gabace ka cikin shi kuma waɗannan littafan da ka yi karatu na malamai ne ba kai na ka rubuta su ba sai ka ce na hannu sai waɗansu malamai suka ce a'a a tsaka tsaka tsakiya idan mas'ala ce da ta shafe ka kai karan kanka sai ka ce shi in mas'ala ce da ta shafe ka da al'umma sai ka ce nu idan kana tattauna a cikin mas'ala ta ilimi a cikin bahasi in kai ne ka tafi akan wannan ra'ayi na farko sai ka saka ka ce ana sannan ka kawo waɗanda suka tafi tare da kai kan wannan ra'ayin in kuma ka ce mas'ala ce da ba kai kaɗai bane sai ka ce nahnu amma ka fara sawa kanka saboda za ka kawo ra'ayinka ne tunda su ba sa nan ka faɗi kai ga dalili da sa ka zaɓi kaza ko ko ka juya maka da ba don girman kai ba kuma cikin bahasin ka sai ka faɗi cewa inni istimalin ana ga abin da nake nufi inni istimalin nahanu ga abin da nake nufi don ka azo wajen munakasha masu munakasha su same ka su yi kirtakka irin yadda suka ga dama to ina fatan yan uwa sun fahimci wannan mas'ala tana da bincike kwarai da gaske a karkashin ta shi yasa ne dan bijiro da ita wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 797 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa halalahu ta'zibul hudhud ya ya halatta ga annabi Sulaiman ya azabtar da hudu hudu tsuntsu da ake kira hudu hudu wanda kuke cewa alhudu hudu in kana takama da karatu sai a ce to duk karatun ka kai alhudu hudu shi da in ya sabka saman icce sai ya sabke alqur'ani sannan shi daga to ina an ka samu alhudu hudu shi na karatu alqur'ani in ba da zancen mutanen mu ba yace hatta qala har annabi Suleiman ya ce lau azibannahu azaban shadida tabbas zan yi mahudu azaba mai tsanani qulna za mu ce la'alla zalika tana yiwa wannan ubiha lahu khassatan an halitta mishi shi shi kadai kama khussa bi fahmi mantiqi at kamar yadda Allah ya keɓance shi da fahimta abin da tsuntsaye suke cewa wa wato bi fahmi mantiqi at wa taskhirihi lahu da kuma hore mishi da Allah yayi hudhud wa gaida zalika da wani wannan kiran tana da zamantowa khususiyya ce shi yasa yace la'u'adhibannahu azaban shadida azabtar da shi saboda ya saba ina fata an fahimta to wannan kuma yana daga cikin khususiyat mas'ala ta gaba mas'ala ta 798 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa sta'zama al-hudhudu arshaha ya an kai hudhudu yaga girman gadon ko al'arshin Bilqis na mulki ma'a ma kana yara min mulki Sulaiman tare da abin da ke gani na mulkin Annabi Sulaiman alaihi salam aminci Allah ya tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim hatta qala ha hudhud yace mu Sulaiman wala ha arshun azim tana da al'arshi mai girma qulna malin yace amsa yajuzu tana yiwa annahu istasghara halaha ma'ana dai yana ganin halin ta karamin hali ne bin nisbati ila hali Sulaiman in an kamanta da halin Annabi Sulaiman fasta'zama laha zalika al'arshi sai ya ga cewa wannan gadon yayi mata girma bai dace da ita ba tun da garonta in ya fi na annabi Suleiman tana yiwa annabi mulkin annabi Suleiman tabbas ya fi nata dan ya ce Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin sannan ya ce irji ilaihim fala na'tiyannahum bi junudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun kuma sannan annabi Suleiman yana da mulkin aljannu ita ba ta da mulkin aljannu to amma sai an ka samu ga wani abu wanda shi mulkin shi ya fi nata in an kalla a jumlace amma kuma tana da wani abu wanda bai da misali ta wannan fuskar ce shi yasa zaka ga wani malami ta wani fage da dama ya tsere ma wani mutum amma an samu wani fage ko wata mas'ala wadda shi wani ya dan fishi to amma in za a hada a jumlace kaga wancan yafi wancan in an yi percentage ko percentage amma inda za a dauki fage guda sai a ce wani yafi wani yanda kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan shi yasa zaka ga ɗanka yana da kokari a wani fage sai a ce maka bai samu babban maki a aji ba sai kai mamaki a'a a fannin da ya kwari ya samu babban maki tana yafi kowa a wannan aji amma kuma sauran fagen bai da karfi haka musabaka ta alkur'ani da ga suna zagin malamai wani ya zo yayi karatu mai murya mai daɗi amma bai samu kyaututtuka ba ko bai zo na farko ba sai a ce an cuce shi a'a ba sautin ɗaya ake hankalta ma ba akwai mai kula da hai'a suturar da kasa da zaman da kai irin girma ne na mutakabbiri kasa ko yanzu wato ya zo musabaka ta alkur'ani izu 60 ya kawo jeans ya daura ya kawo bakun madubai hai'a kawai kuma sai a dauki maki a bashi don ɗaya yana da murya akwai mai kula da hai'a akwai mai kula da sauti akwai mai kula da ka'idodin tajwidi akwai mai kula da hadda kowanne yana da maki sai an haɗa waɗannan sannan za a fitar to kai dan hankalinka kawai yana baka zaƙin murya shikenan kawai sai ka zo ka ce an cuci wani an cuci wani an cuci wani kai ka san ma menene karatun alqur'anin ka san ka'idodin tajwidin ka san yadda an ka tsara musabaka din shi yasa yana da kyau malamai in za a musabaka a rinka faɗakar da mutane fa ga yadda maki maki suke saboda su fahimci irin waɗannan abubuwa wannan yake sa waɗansu na ganin kamar an yi son rai musamman in wanda ya zo na farko mace ce na biyu namiji ne sai a ce a ai dole na mallaman nan kun san bakin ta na suka kallo kawai ta jan baki sun ka ɗauki maki sun ka bata shikenan a zo a yi ta faɗa abubuwan da aka ga dama waɗansu kuma sai a tsoratar da su a ce ai cuta ce ake yi ku daina bada taimako an zalunci yan unguwar kaza ko ko dan kabila kaza kamata ya samu ko dan jiha kaza ko kaza waɗansu abubuwa suna buƙatar sai an tattauna a ilmanci sanan ne ake gane su ba wai dan kawai kai son ranka ba ya baka kawai ba a ba naka ba ka ce a'a don shina dan kabila kaza ne ko dan don shina dan jiha kaza ne a kana shi ko ko dan saboda kaza saboda kaza ko kuma ce ta zo ta farko namiji yayi na biyu ai dole su ba mata cikin yanzu alƙalan nan ba a rasa wanda ga son ta sai dai in bai samu auren ta ba ko ko yana son mijin ta ya sake ta ya aure ta gashi nan dai abubuwa waɗanda musulmi balbala ta yi mana yawa komi ta faɗa da ake yi sai abin da bai kai ga hankalin mutane ba Allah ya kyauta to almuhimmu dai shi hudu hudu ya hankalta ma wato mulki annabi Sulaiman ya fi nafta girma amma wannan gadon yake ganin tana da gadon da bai dace da mulkin ta ba kilan wannan gadon annabi Sulaiman bai da irin shi asani na biyu annahu yajuzu ya halatta Allah ya kuna li Sulaiman mislahu Sulaiman bai da irin wannan gado kenan shi tana yiwa yana da gadon amma na annabi Sulaiman ya fi nata amma sai ga ya kamata a ce na annabi Sulaiman ne ya hada tun da shi ke da babban mulki ko ko annahu yajuzu Allah ya kuna li Sulaiman mithluhu tana yiwa annabi Sulaiman bai da irin wannan gadon kwata kwata wa in azumat mamlakatuhu ko da yake mulkin shi ya girma fi kulli shay'in a cikin komai kama kana yakunu li ba'd al-umara shay'un kamar yadda zai kasance ga waɗansu masu mulki al-umara jam'i ne na al-amir shugabanni suna da wani wato wani abu la yakunu lil lil lil lil malaki mithluhu al-umara ya ce al-umara ana nufin jagororin jihohi kamar da ake cewa gwamna gwamna ko ko prefe prefe ko su prefe ko gouverneur a wato tsarin faransanci to irin wannan sai zama to ka iske gwamna na da wata falala wadda shugaban kasa ma bai da ita amma in an hada gaba ɗaya ai shugaban kasa shugaban kasa ne duk gwamnoni suna kasan sa amma sai Allah ya ba wani gwamna wata baiwa da Allah bai ba shi ba sai ka iske wani gwamna ya fi shugaban kasa iya bayani ya fi shi iya magana ina fata an fahimci ni yace to um, kenan kam la yakunu lil maliki mislahu sarkin kenan babban sarki na wannan yankin bai da irin wannan abu kenan yana yiwa ba abin mamaki bane to wannan shi dai ne abinda wato malam ya kawo a ƙarshen wannan mas'ala sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta 799 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala al hudhud ya an kai hudhud yace tsuntsu hudhud kenan wa utiyat min kulli shay'in an bata dukkan komai ma'a qauli sulaiman sallallahu wa salamuhu alaihi tare da cewa annabi sulaiman tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalu salati wa atammu taslim wa utiyat min kulli shay'in an bata dukkan komai fa ka annahu sawwa bainahuma kamar ya daidaita tsakanin su to ya ce shi annabi Sulaiman ya ce wa utina min kulli shay'in to kuma hudu hudu yanzu ya ce ma Sulaiman ita ko Bilqis wa utiyat min kulli shay'in to ita an bata dukkan komai shi kuma duk an bashi dukkan komai ta'arudul umumain ake kiran shi umumi da umumi sun haɗu to kenan wanne ne adda duka cikin su tunda bai yiwa ni in samu duka kai ka samu duka sai ni in samu bangare kai ka samu bangare ta'arudul umumi ne ake kiran shi yace to kulna zamu ce bainahuma farqun akwai sabani wa huwa annal hudhud arada bihi abinda hudhud yake nufi wa utiyat min kulli shay'in an bata dukkan komai min asbabid dunya na daga sababban al'amuran duniya li'annahu atafa alal mulki domin ya atsafin abin da an ka bata ne alal mulki akan mulkin da Allah ya bata dan ya ce inni wajadtu mar'atan tamlikuhum na samu wata mata tana mulkarsu sannan ya ce wa utiyat min kulli shay'in kenan sai an nuna maka min kulli shay'in min asbabid dunya wa Sulaiman shi ko Sulaiman arada bihi utina min kulli shay'in min asbabid din shi ko nufin an bamu dukkan sababba na addini wa duniya da duniya kenan shi Sulaiman an bashi na addini da duniya ita ko an bata na duniya ne tunda bata da addini ba musulma bace bata musulunta ba sai daga baya tan musulunta inda tace rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin yace to wayu ayyudu zalika abinda yake nuna wannan ra'ayin na cewa shi Sulaiman addini da duniya ake nufi atfuhu alal mu'jizati domin yayi atafin shi akan mu'jizar da Allah ya bashi wa hiya mantiqut tayr da yace ya ayyuhan nasu ullimna mantiqut tayr sai ce wa utina min kulli shay kaga mantiqut tayr kuma ita ba a bata mantiqut tayr ba kenan shi an bashi mu'jiza ga annabta sannan kuma ga mulki kuma ga sababba na duniya kamar yadda wato anka anka ce ina fata an fahimta to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo amma kuma nan dole zamu iya ta cewa nan wa utiyat min kulli shay'in yana iya a doki wato makan yadda an ka baka min kulli shay'in na mulki a yankinka kana da cikakken mulki to ita ma haka ka bata utiyat min kulli shay'in a cikin yankinta tabbataccen mulki gare ta domin nan min kulli shay'in kan shi wato akwai wani ma wato wata babban mushkila wadda za ta taho shine cewa to ya an ce an ba barkisu dukkan kulli shay'in dukkan komai an ba Sulaiman kulli shay'in dukkan komai to kuma Allah shi yadda komai gaba daya to yanzu kuma ya za a yi gaba daya wata ta sake shigowa sai ka dauki cewa a shi yana da alaka ne da mulki na Annabi Sulaiman mulkin yankin sa da kuma mu'jizar da Allah ya bashi ita ma a yankin ta da nata shikenan wasu malamai suka ce ma dan Allah ya jarraba Annabi Sulaiman ne yayi amfani da abubuwan da bai dace Annabi ya faɗe su ba ma'ana da ya ce wa utina min kulli shay'in annabin Allah ya kamata bai dace ce utina min kulli shay'in ba duk da yake lafazin ba an sai yana nufin ba Allah ya bashi dukkan komai tunda in Allah baka dukkan komai to shi Allah to mi gare shi kenan amma nan sai an ka kawo mai shi ma wa utiyat min kulli shay'in aka jarraba shi don a nuna mai ba dukkan komai bane ina fata ana fahimta ta wannan na farko abin da kamata mu fahimta kenan karkashin wannan mas'ala na biyu nan duk an basu amma ana nufin abin da ake ba mai mulki dan Allah ya ce a cikin suratul baqara wallahu yuti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin sa ma'ana sashen bangaren mulkin sa ba wai Allah zai dauka dukkan mulkin sa ba wani ba to Allah ya baka dukkan mulkin sa to ai kenan kuma shi Allah mulkin sa ya sulbuce masa shi ko Allah mulki bai sulbuce masa ya kamata mu fahimci wannan mas'ala kenan nan umumi na za a yi taksisin shi da wani dalili ko ko amun ne uri da bihi al khusus tunda shi annabi Sulaiman zamani ɗaya sun kai da Bilqis in yace kullu shay'in to ai mulkin Bilqis ba nashi bane ita in anka ce wa utiyat min kulli shay'in ai mulkin annabi Sulaiman ba nata bane kuma a wannan lokacin bai hana akwai wasu masu mulki waɗanda ba su ba kenan wannan amun ne makhsus bil mushahada ko bi adillatin ukhra ko kuma amun ne urida bihi al khusus muqayyad bi shay'in aw bi zaman aw bi makan dole mu fahimci wannan to wannan shi ne kamata mu fahimta shi yasa ma Allah subhanahu wataala a cikin suratul الأنعام دي كاو إن ونا يكي ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء lokacin da kafirai suka an buɗe musu wato an jarrabe su ana sa tsammanin za su dawo Allah ce to falan ma nasu ma zukkiru bihi lokacin da suka mance abin da an kai musu wa'azi ko suka bar abin da an kai musu wa'azi fatahna alaihim abwaaba kulli shay muka buɗe musu kofofin komai ba ana rufin kofofin komai na alkhairi ba domin ba ba su kofofin imani ba ai fatahna alaihim ka abwaaba kulli shay'in ko muka buɗe musu dukkan kofofin duniya abu yi musu sauki ko ko fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in aghlaqnahu lahum mun ka buɗe musu dukkan kofofin abin da mun hana su yanzu sai muka ba su dama kuma suka ci gaba cikin ni'ima hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun sai da sun ka dawo suna alfahari Allah ce sai muka kama su a girshi to irin wannan umumi ka san al'am ka san anwa'ul am ka san yadda ake takhsisul am sai ka koma cikin littafin usulul fiqh da usulul tafsir sannan kake gane irin waɗannan ba wai kawai zaka zo ne ka faɗi magana ba irin yadda kake so kawai domin in ka faɗi abin da kake so ba shine dole na mutane su karɓi abin da ka faɗa ba sai akwai hujja ingantatta in ka aikata abin da kake so ba shine mutane za su barka ba ko da kana da karfin mulki ko kuɗi ka aikata wani abu ko na ilimi to mutane za su nemi wata hanya ko su jira lokacin da kamata kana da launi su ma su raba abin da ka aikata musu wannan shine abin da duniya take yanzu fama da shi wane ya taɓa kashe wane wane ya ma wane kaza wane ya taɓa kai ma wane hari wane ya ci dukiyar wane reglement de compte tun da nan duniya akwai shi kafin kuma aje gaban Allah subhanahu wataala Allah ya kyauta so mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 800 cif cif malin yace fa in qila idan muka ce kaifa sawwal huda huda ya an kaifa sawwal hudu hudu ya an kai hudu hudu ya daidaita shine sawwa baina arshi ha tsakanin al'arshin balqis wa arshillahi ta'ala da arshin Allah mai arshin Allah madaukakin sarki fil wasfi bil izami ya kamanta shi bil izami ana cewa al'azamati kuma ana cewa al'izam ya sifanta al'arshin shi da girma da al'arshin Allah hatta qala har sai da yace walaha arshun azim tana da al'arshi mai girma suratul naml aya ta 23 ya kashi na kira litta'zim kenan domin ya san al'arshi din nata tunda ya ganshi wa qala kuma yace rabbul arshil azim al'arshin Allah mai girma domin Allah ya sanar da shi ba a cewa Allah bai sanar da tsuntsaye ba shi ya kashi al-alif wallahu lit ta'rifi an gane ko annamli suratul naml an gane ko aya ta 26 to ya an kai a ce gadon balkisu na da girma kuma gadon Allah na da girma ka gani kuma ai abin nan kaka ne za a sifanta al'arshin Allah da kuma al'arshin balkis yace kulna za mu ce bainal wasfaini tsakanin waɗannan sifofi guda biyu baunun akwai wato bambanci ko fage ko bangare ko tazara azimun mai girma baunun an kace li'annahu wasafa arshaha bil izami ya siffanta al'arshin balkisu da girma bin nisbati ila urushi abna jinsiha in an danganta shi ko an wato misalta shi ko kamanta shi da al'arshin urushi al'arsoshi na abna jinsiha wato ‘ya'yan jinsinta mana ma'ana nuhin ‘ya'yanta ta aiwa ba a irin na mutane jinsin ‘ya'yanta kamar ma'ana abna jinsiha na ana nufin kamar jinsin mutane tunda mu mutane dukkan mu jinsin ‘ya'yan annabi adamu ne minal muluki na masu mulki wa wasafa arshallahi ta'ala ya siffanta al'arshin Allah bil izmi da girma bin nisbati ila ma khalaqa min as-samawati wal ard domin an kalta ba abinda Allah halitta na samai da kasai wa bainahuma da abin da ke abin nan tsakankanin su duk al'arshin Allah ya fi wannan girma ina fata an fahimce ni to wannan shine abinda wato ya kawo kuma nan da ya siffanta al'arshin Allah kana iya tafsirul Qur'an bil Qur'an a ina ne yake wa kana arshuhu ala al-ma'i kuma ba a ce al'arshin Allah dokokin Allah a'a al'arshin akwai shi don ba a ce dokokin Allah saman ruwa suke to a bisa doron kasa kuma dokokin wani akwai ba wanda wani yake zuwa yayi wata tafsiri yace yayi tafsirul wai wai wai kursiyu na Allah da al'arshin Allah duk dokokin Allah ake nufi to in dokokin Allah ake nufi to wa kana arshu alal ma'i dokokin Allah sama ruwa da ake samun su kaga wannan tatsuniya ce da hayaniya Allah ya kyauta to yace to mas'ala ta gaba mas'ala ta 801 fa in kila idan anka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala inda annabi Suleiman yace fa alqih ilaihim don yace wato sananzuru asadaqta am kunta min al-kadibin irji bi kitabi hadha fa alqih ilayhim kajir littafi na wasiqa ta kenan kitab nan bi ma'ana al-maktuba alayhi takardar da aka yi ma rubutu ko kuma wasiqa tun da sashi ne na abinda an ka rubuta fa alqih ilayhim ka jefa shi zuwa gare su ko ka jefa wannan wasiqa thumma tawalla anhum sannan ka juyo daga gare su fanzur ma za yarji'un sai ka kalli menene za su dawo da shi an gane ko yace to idza tawalla anhum idan ya juya fa kaifa ya alamu jawabahum ya za a iya san amsar da sun kai kuma ma'ana ya za a iya ga abin da sun ka aikata wanda a amsa ko amsa da baki ko amsa a aikace yace kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi summa tawalla anhum ka juya ka ba su baya mustatiran kana mai boyewa min haythu la yarawunaka ta inda ba za su ganka ba fanzur ma za yarji'un tanan sai ka kalli menene za su dawo da shi ma'ana wani bace magana za su dawo da ita ko ko wani aiki ne za su aikata in sun ka sami wannan sakon الثاني waɗansu malamai sun kace anna fihi taqdiman wa ta'khiran a cikin wannan magana akwai jinkirtawa da wato gabatarwa da jinkirtawa taqdiruhu yadda za a ce fanzur ma za yarji'una ka kalli abin da za su dawo da shi ko na magana ko na aiki ko kuma na maganar da aiki sun matawalla anhum sannan ka juyo ka kawo mini sako wanda sun tafi akan wannan kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti ya kawo muqaddamul qur'an da mu'akharuhu sannan kuma kana duba cikin littafai na balaga balagatu taqdim wa ta'khir da kuma sauran littafai da inda malamai sun kai bayanin at-taqdim wa ta'khir bayani ne kuma fage ne mai mai mai fadi kwarai wato da gaske wallahu ta'ala a'lam to malin yake cewa mas'ala ta ɗari takwas da biyu fa in ƙila idan an ka ce kai fastajaza Suleiman alaihi salam ya aka annabi Suleiman ya halatta taqdim ismihi a gabatar da sunan shi fil kitabi a cikin littafi ala ismillahi ta'ala akan sunan Allah hatta kataba fihi har sai da ya rubuta innahu min Sulaimana lalle wannan daga Sulaiman yake wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma daga wajen Allah yake ha to ai ya kamata a ce ya gabatar da sunan Allah tunda bismillahir rahmanir muke yi malam yace kulna zamu ce li annahu arafa domin shi ya san annaha ita la ta'rifu Allah ta'ala bata san Allah ba wa ta'rifu Sulaiman amma ta san Annabi Sulaiman na fata an fahimce ni fa khafa sai ya ji tsoron an tastakhiffa bismillahi ta'ala ta walakantar da sunan Allah ta dauke shi ba komai ba idza kana in ya kasance awwala ma yaqa'u nazaruha alaihi in ya zamanto shine farkon abin da za ta fara gani an ce Allah faja'ala ismahu sai ya sanya sunan shi wiqayatan lismillahi ta'ala dan ya kare sunan Allah daga awalakantar da sunan Allah waƙila waɗansu malamai sun ce inna sma Sulaiman suna annabi Sulaiman kala ana unwanihi shine an rubuta akan unwan kamar wato ana iya cewa kamar wasiƙa idan aka rufe ta an gane ko an kasa cikin envelope ko envelope to sai a rubuta sunan wanda ya rubuta ta can kuma cikin wasiƙa sai a rubuta bismillah tunda baka rubuta bismillahir rahmanir rahim akan wasiƙa kina ala unwanihi akan wato takaddat wato saman ta ba wai ana nufin can cikin ta ba wasmullahi ta'ala shi ko sunan Allah kana fi awwali tayyihi ya zama to cikin farkon tayyihi abinda an ka nade kenan takardat shine tayyi na abinda ake nufi takarda tawashai a shine ya nade abu takarda kuma tana daga cikin abinda ake nadewa musamman a can da in za a tura wasiƙa za a nade ta a daure ta wato tana nufin wato nadewa yawma natwi samaa ka tayyi sijil lil kutub ko ka tayyi sijil lil kitab a wata qira'a to yana da kyau mutane su fahimci wannan ko kuma alwawu la tufidu tartib abin da kamata mu ƙara shine wawun ba ta nuna tartib da an ce innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim tana yiwa ya fara da bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaiman tunda alwawu la tufidu tartib walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wanda suke kwana suna sujada ga Allah suna tsayuwa a tsayuwa ake fara sannan ayi sujada koko sujada ake fara sannan ayi tsayuwa alwawu la tufidu tartib to wannan kuma ana kawo shi ne saboda mutum kada a zo masa da wata mas'ala yana matsayin almajiri ko malami ya rikice bai san ta inda zai samu mafita ba wannan amsa ta karshe ni ne kawo ta malam shi wadancan guda biyu ya kawo kawo ne zuwa ciya ba cikin littafin bai ga wannan maganar ba to madalla wato mas'alan mu ta gaba eh mas'ala ce ta wato ɗari takwas da uku. Malam ya ce fa in ƙila idan an ka ce kaifa ya juzu ya ya halitta an ya kuna wato Asif wato Asif sunan mutum ne sun ce sunan shi Asif bin Barhaya wanda ya kawo wanda ya roƙi Allah Allah ya kawo gadon Bilqis to amma irin wannan in ba a samu nassin da ya tabbatar da cewa sunan shi Asif ba ba a samu nasin da ya kareta ba cikin hikayata ne da bani Isra'ila sai mu bashi kan mu kareta ya zama to tana yiwa shi bai daga cikin abin da sun ka tabbatas bai daga cikin abin da sun ka canza kan mu gaskata kuma ya zama to babu dalili sai mu kama bakin mu ina fata an fahimci ne shi yasa in ka dibi cikin al-Isra'iliyat na Hussein al-Zahabi da al-Isra'iliyat na Abu Shuba sun kawo dinnan ka'idodin ba a gaskatawa in Qur'ani da hadisi sun gaskata sai mu gaskata su don mun gaskata Qur'ani da Sunna in Qur'ani da hadisi sun kareta sai mu kareta in ba mu samu nasin da ya kareta ko ya gaskata ba sai mu kama bakin mu bakin mu alaikum in ji wani ce baki na da taba to inda ke ya ce bakin ta taba wai ma'ana ba zai iya magana ba to amma dai wannan masal dai na bahaushe a bashi kaifa yajuzu an yakuna asifu kenan ya za a yi asif wannan malamin wanda Allah ce inda hu ilmun min alkitab don da yake ban bai tabbata sunan shi asif ba kamar yadda ni bayani kuma babu za mu karyata ba tun mu samu dalili ba wa huwa katibu Sulaiman shine mai ma annabi Sulaiman rubutu alaihi salam aminci Allah ya tabbata ga annabi Sulaiman kenan wa waziruhu kuma shi ne wazirinsa mai wance waziri wani wani abin ga daga alwiziru ne wanda ke ɗaukan maka nauyi an gane ko sai an kira shi wazir duk da kyau sun ce asalin wannan kalma daga garin farisanci ne sai shigo cikin larabci qur'ani ya amfani da ita sun ce a'a asalin ta larabci ne su farisa sun kai amfani da ita sun ce a'a dukkan suna amfani da ita akwai maganganu dai mai yawa sai ka kuma cikin littattafai yace to walaysa bi nabiyyin shi wannan ba annabi bane yaqdiru ala ma la yaqdiru alaihi nabi ya za a yi a samu yayi abinda annabi ba zai iya yi ba wa huwa ihdaru arshi balqis kuma a ce ya kawo gudun balqis fi tarfati ainin a cikin kibcin ido a'a annabi suleiman ya kasa kuma shi yayi malam yace kulna za mu ce ya juzu yana yiwa an yi khassa a keɓance an gane ko ghairur rasuli wanda ba manzo ba bi karamatin da wata karama la yushariku fi har rasul wanda manzo bai tarayya da shi a cikin ta kama khussat maryam kama yadda anka keɓance maryam an gane ko bi annaha kanat turzaku ana arzita ta ana bata min fakihatil jannati daga fakida fakiha abincin aljanna an gane ko wa zakariya lam yurzaq minha shi ko zakariya ba bashi wannan ba to cewa ana ba maryam fakiha ta aljanna da bukatar dalili ita dai ya ce annaliki hadha qalat huwa min indillah ta ce daga wajen Allah ne to daga wajen Allah daga aljanna ne ba daga aljanna bane wannan ba mu da dalili akan sa yana da kyau mutane su yi hattara an gane ko wa kama anna sulaiman sallallahu alaihi haka kuma shi annabi sulaiman tsira da tsira na ta Allah ta tabbata a gare shi kharaja ma'a qaumihi ya fita tare da mutanensa yastasquna suna neman a shayar da su fara'a namlatan sai ya ga wata wato namla wato abin nan tururuwa mustalqiyatan ala zahriha ta tsaya akan banta rafi'atan qawa'imaha ila sama ta daga qawa'imaha wato a ce hannayenta ko kuma ce kafafuwanta na gaba ila sama zuwa ga sama tastasqi tana neman shayarwa faqala liqaumihi sai yace ma mutanensa irji'u ku koma faqad suqitum bi da'wati ghayrikum an shayar da ku da da'awawaninku ma'ana da addu'awaninku wannan shi ma cewa annabi Suleiman ne wanda yana buƙatar dalili don hadisin ya faɗi cewa wani annabi ne daga cikin annabawa bai ce annabi Suleiman bane kuma wannan hadisi waɗansu daga cikin malamai ma sun da'afa sunan hadisin ma bai inganta ba duk da yake wasu suna kafa hujja da wannan hadisi cewa Allah yana sama saboda mai addu'a yana daga hannun shi sama kuma tururuwa ma sai ta daga hannayenta sama to akan zancen waɗanda suka gani hadisin ya inganta sai a ce to kina wanda yake nuna cewa Allah yana sama wato an ce yana sama kuma ana nufin cikin sama yake ba a'a jihatus sama'i ake nufi ina fata an fahimci ni don Allah bai yiwa a ce yana cikin sama ma'ana ya shiga cikin sama ina fata an fahimci ni don kursiyukin da na Allah ya fi wasi a kursiyuhu samawati wal ard sannan kuma shi kursiyun kamar da ya zo in an ka ɗauke shi aka jefa shi asar na ibnu abbas tunda kuma wannan ana ganin hadisi ne tunda ibnu abbas abu ne na gaibi bai da ra'ayi a cikinsa bai yiwa a ɗauki in an ɗauki kursiyu aka jefa a cikin al'arshi kamar mini kamar an jefa zobe ne cikin sahara to kaga yanzu kenan yanzu idan ya zama to kursiyun ma da ya fi sammai girma da ya yalwace su da kasai in an ɗauke shi an jefa cikin al'arshi kamar abin da ne zobe ne cikin sahara kaga al'arshin sannan shi kuma al'arshin kafin shi akwai ruwa wa kana arshuhu alal ma to kaga bai yiwa a ce Allah yana cikin sambai ana nufin jihatu sama ake nufi yana da kyau mu fahimci wannan eh kan wani yazo ya ce ai an ce Allah yana cikin sama kamar mutum ya daki ya shiga daki ai Allah ba kamar dan adam bane wallahu ta'ala alam yace to kenan waɗanda sun tafi hadisin ya inganta su ne suka fahimta da wannan waɗansu malamai sun ce ma hadisin ba bai inganta ba kenan babu zancen fitar da wannan mas'ala a ƙarƙashin wannan sai dai ko da ita turuwa ba ta daga hannu ba ai dan adam in zai addu'a sama ne yake daga hannayensa ba ƙasa ba walam yalzam min zalika bai lazimci haka ba fadluha ala Suleiman a ce ita wannan turura ta fi annabi Suleiman in mun ce wannan ya inganta bale ma ko ya inganta ma ba ni dai a ina riwayoyin da na sani ban ji an bace annabi Suleiman ba an ce wani annabi ne daga cikin annabawa to kenan dai sai zamanto wannan annabin ai turura bata fi shi ba ko da ba annabi Suleiman ba ne haka ne zamu iya cewa in waɗanda sun tafi cewa nasin ya inganta malam yace to wa qad nuqila an cirato annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kaza kana idza arada al khuruj ila al ghazawat in yayi niyyar tafiya zuwa ga yaki an gane ko jam'i ne na ghazwa qala li fuqara al muhajirin sai ce matalakawan muhajirin wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansari da talakawan ansar ud'u lana bin nusrati ku nemi ku roƙan muna Allah ya bamu nasara fa inna Allah ta'ala yansuruna bi du'aikum Allah yana taimakon mu da addu'o'inku ina fata an fahimce ni to wannan shi ma yana buƙatar sai an tabbatar da hadisin mai tahqiqin littafin bai kawo shi ba kuma ni wannan hadisin dai ban taba cin karo da shi ba amma dai neman addu'a ga wani ai babu matsala hatta da mutumin da ake ganin lalle an fi son bayan Allah na gari amma waɗansu suke cewa ai neman addu'a har ga mutumin da ma kake ganin ba kowa bane ko kuma misali wanda yake sabon Allah kana iya ce roƙan maka Allah suka ce dalili don babu wanda bai sabon Allah an gane ko sannan kuma in an san zai yi din ga wanda an kai istighfafi da shi ba wanda in ka ce addu'a bai ce kai ni mafa yin addu'a dan ni ba ruwana da addu'a misali ina fata an fahimce ni domin mi domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace in ka ji mai kiran sallah yana yana kiran sallah ka faɗi da abin da yake faɗa sun masaluliyal wasila sannan ku nemi min wasila nan yana magana da al'ummar sa shine fi kowa da duniya kuma yace a nemi masa wasila to cikin al'ummar sa akwai dangiya akwai maziraci kuma yace saluliyal wasila to kaga ya nemi addu'a ga waɗanda suke masu sabo cikin al'ummar shi haffa sai kai har wani abu to kenan kai baka cewa baka neman addu'a ga wani mutum kakkare da addu'a kowa sai a nemi addu'a to sannan wannan da an ka ce ya nema ga fuqara'ul muhajirin wal ansar su waɗannan sahabbai ne talakawansu to amma ba shi ke nuna ba yanzu a zamanin nan kakka neman addu'a ga mai kuɗi sai talaka don wani mai kuɗin misali ba a yi bayyuwa ne a ce duk masu kuɗi ba nagari bane talakawa su ne nagari akwai talakan da mugu ne akwai mai kuɗin da nagari ne kenan wannan kan mu ɗauke shi a ka'ida a ce a'a ba ruwanmu da addu'an masu hali a'a tana yiwa akwai mai halin da yana kwatanta gaskiya akwai mai mulkin da yana da adalci yana kwatanta gaskiya annabi suleiman ya yi mulki adalci ya yi fir'auna ya yi mulki banna ya yi ƙaru ya samu dukiya banna ya yi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin Uthman bin Affan da Abdurrahman bin Auf sun samu dukiya aikin alkhairi suka yi malaman Yahuda sun samu ilimi banda suka yi malaman musulunci wasu daga cikin malaman musulunci sun samu ilimin addini kuma sun yi aiki da shi dan haka ba wannan ake hankalta ma ba mu yi aka yi da ni'imar wannan shine abin da ya kamata hankalin mu ya koma zuwa gare shi malin yace walam yakunu afdala minhu sallallahu alaihi wasallam kuma su muhajiri fuqara'ul muhajirin da ansar ba su kasance ba sun fi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma anna karamatat tabi'i tare da cewa karaman nan ta attabi'i mai biya min jumlatil karamatil matbu'i suna daga cikin tarsassun an gane ko ko jumlolin karamomin wanda ake biya ma'ana shi wannan malamin da Allah ce allazi indahu ilmin kitab ai karamar da ya samu karkashin annabtar wannan annabin ne kenan har yanzu dai falalar tana koma da zuwa ga annabin da ya zo shi wannan malami yake a zamanin sa ina fata an fahimce ni qalu sun kace wal ilmu alladhi kana indahu ilmin da a wajensa huwa huwa huwa ismullahi al-a'zam shine sunan Allah al-a'zam ina fata an fahimce ni waɗansu suna kawo addu'ar da Yesu ce ya ce Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta badi'u samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum itini bi arshiha sai Allah zo da al'arshin to wannan kuma zance ne kawai wannan abin nan a ita wannan addu'a ta zo ana addu'a da ita kuma al-hayyul qayyum shin shine suna Allah tunda ya zo a wurare guda uku a bakara da abin nan da tsaha da kuma ali imran ko kuma a ismullahi al'azam shine Allah akwai manganu da marmarin ko kuma shin ismullahi al'azam shin suna guda ne ake nufi shine Allah ko ko ismullahi al'azam tunda alhayyu alqayyum ba suna guda bane ko ko wadansu sunaye ne da Allahu dan ya zo wani wuri anta ahadus samad da kuma alhayyu alqayyum duka wato ismul a'zam aljinsiyya ce wadansu sunaye ne anka kebance anka ce sunayen Allah al'azam akwai maganganu daban-daban wato na malamai ina fata an fahimce ni yace to fa da abi sai ya roki Allah da sunan sunan Allah al'azam fa ujiba sai an ka karba an ka karba mishi fil hali kai take na wato kai tsaye nan take kenan wa huwa inda akthar ulama mafi wajen mafi wajen wa huwa shi inda akthar ulama a mafi wajen wato mafi yawan malamai gun da yawa daga cikin malamai ko mafi yawan malamai kana kama qalal budainaji ina ganin budainaji ne dai haka yake ba tare da wasali ba shi kamar yadda sunan wani malami da ake cewa Budainaji yace ismullahi shine sunan Allah yace kawai shine ismul azam thumma qila sannan anka ce huwa shine ya hayyu ya qayyum to ai ya hayyu ya qayyum ba suna guda bane waqila kenan sai an dauki aljinsiya ce waqila wadansu sun kace a'a ya zal jalali wal ikram shine ya zal jalali wal ikram waqila wadansu sun kace ya rahman shine ya rahman ya Allahu ya rahman kaga nan ma suna biyu ne sai an dauki aljinsiya ce tana dauka fiye da daya wakila wadda sun ce ya ilaha na wa ilaha kulli shay'in ya kai abin boton mu abin boton dukkan komai an gane ko hatta da kafirai Allah shi da abin boton su inda ba su bota mishi ba su basu tauye wato sun bota ma abin da bai cancanta su bota mishi bane kenan asali shi Allah shine abin boton komai shine ilaha kulli shay'in ilahan wahidan kai ne abin bota daya la ilaha illa anta babu wani abin bota da gaskiya wanda ya cancanta a bauta mishi akan cancanta sai kai faman akhlasa niyyata wanda ya kyautata niyya wada abi hadhihi kalimat yayi addu'a da waɗannan kalmomi ma istijma'i shara'it ad-du'a'i ya cika sharuɗan addu'a ka roki abinda wato kakka zamanto ka ba kawo sharuɗan addu'a ba daga cikin sharuɗan addu'a ka roki kai addu'a da lafazin da ya tabbata a nasi ko bai saba ma shari'a ba daga cikin sharuɗan addu'a ya zamanto ka kana kiyaye cin halat kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan thumma zakara rajula ash'asa aghbar يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك kaga daga cikin abun da ke sa ba a karba addu'a ma wani ijaba kenan sai an yi tawafuru shuru kuma ka roki Allah kaga wannan mutumin zakarar rajula ash'afa aghbara yana cikin kura kuma gashin kanshi ya tashi shine wato ash'af aghbara kuma wato yana cikin kura kaga alamun talaka ne sai a ce talaka ai mutumin kirki ne bai ci kayan kowa ba ya muddi yadayhi ila sama yutilu safara yana tsawaita balaguro shi ma balaguro tunanin za a karba mishi ne domin wanda yake akan balaguro za a karba mishi kuma balaguron ba mai tsawo ya muddi yadayhi ila sama ya daga hannayen shi zuwa sama shi na daga cikin abun da ke sa a karba ya rabbi ya rabbi ko yana cewa ya rabb shi ko suna na ar-rabb ba Allahu ba har kafirai da shi suke roƙon Allah shi yasa ma galibin addu'a cikin alqur'ani rabbi take zakuwa don mi don rabbu tana nufin alkhaliqu almaliku almudabbir har kafirai da shi suke roƙon Allah rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ba ma musulmi ba to kaga duka ya ya cika amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mat'amuhu haram abincinsa galibi don ba a cewa wani kowa bai cin haram ba wanda za a cewa ce a rayuwarsa bai taɓa cin haram ba wa mashrabuhu haram galibin abincinsa haram ne wa malbasuhu haram galibin suturarsa haram ne wa ghudhiya bil haram kuma an ciyar da shi da haram malamai suka ce to wannan yake nuna cewa ashe ciyar da ƴaƴanka da haramun abu ne wanda yake mai hatsari ba da ƴaƴanku gidajen da ake cin haramun shi ma abu ne mai hatsari fa anna yustajabu lidhalik sannan kuma ya za a yi Allah manzo Allah ce a karba ma irin wannan to ashe sharuɗan addu'a suna da yawa kuma Allah ya karba maka yana iya baka a yanzu ko kuma ya tunkuɗe maka wani sharri kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ko ya aje maka sai lahira ya baka ba wai dan ba a baka na duniya ba ba a karba bane duk suna cikin sharuɗan addu'a addu'an nan akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada du'a'ul mas'ala an ina fata an fahimce ni du'a'ul ibada shine kai addu'o'in da ake yi kamar bayan salloli da azkar ko wani wurin wata ibada du'a'ul mas'ala shine ka roki Allah wani abu malamai sun tafi cewa du'a'ul ibada ba a yin shi sai dai wato bayan sallah na fata an fahimci da koko wurin da wata shari'a ta ce amma shi du'a'ul mas'ala shi ba a yin shi bayan sallar farilla suke cewa amma waɗansu malamai sun tafi cewa a'a har du'a'ul mas'ala zaka iya yin shi bayan sallah ta farilla sai dai kana iya tashi kai nafila kai tawassuli da ita ko ka ƙara wani abu akwai dai sabani maganganu na malamai daban-daban ina fata an fahimci ta kayyidin abin saboda zamanin da lokacin kawai ce to kai kaje su malamai sun ce ba a yin addu'a bayan sallah ina dalilin su a ce mutum bai roƙon Allah a'a addu'a tana da sharuɗa da kaidi kana iya roƙon Allah cikin dush masai kana kashi to ai roƙon Allah ne me yasa ba kai anan ba yana da kyau mu bambanta sharuɗan shari'a ta aza sai ka hankalta musu ba wai kawai zagin mutum za kai ba kawai ka ci mutuncin sa saboda ka ce ko ina ana roƙon Allah to ka shiga cikin dush sai ka roƙi Allah mana idan ka ce ko ina ana roƙon Allah ba haka nan bane malamai suke tattauna akan mas'ala ta ilimi to kaga wannan mutumin dai ya roƙi amma kuma aka ce ba a karɓa mishi ba to idan muna kallon addu'a shin abinda za a roƙon nan kuma abu ne wanda Allah ya halatta ya ba mu izinin mu roƙa akwai abubuwan da Allah bai ce ka roƙi ba kawai yanzu ka roki Allah ka ce Allah mai dani annabi kuma Allah ya ce ya liƙe annabta ya zai ka roki Allah ka ce Allah ya mai da ka annabi ko ko Allah baka karhin da zaka iya dauke duniya gaba ɗaya ka jijjiga ta ka bugi duk wanda baka so ka halaka da shi wannan wani irin wace addu'a ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki Allah kuna masu kankan da kai wa khufiyatan kuma a boye ba dole bane sai a boye amma dai khufiyatan shi yafi ikhlasi innahu la yuhibbul mu'tadin Allah bai so masu ta'addanci cikin addu'a ka roki abinda Allah bai basuwa ka ce Allah ka maida ni nafi ko kuɗi a yau yanzu yanzu nan wace irin addu'a ce wannan ina fata an fahimce ni ka zabi kuma sunayen Allah kai ƙara da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai istighfari kai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd ka hada da wasu ayyabo na Allah ka karanta wasu ayoyi na alqur'ani kai nafila ka tashi misali sulusul akhir min al-layl karfe uku na dare ko uku da rabi ko hudu kafin ayi alfijiri ke to ka roki Allah ka zabi wadansu lokuta bayan sallar la'asar ka roki Allah ka kiyaye dokokin Allah sai Allah ya taimake ka amma ka zo ka mai da kanka kawai ba ruwanka da ta doka ta Allah kuma ka zo ka ce shikenan Allah subhanahu wataala ya karba maka mi ka dauki Allah ka dauki Allah yaron ka ne ko Allah yana tsoron ka ne ko malamin da zaka sa roƙon Allah in dai ka san misali mutum ne wanda yake mallan boka wanda ake cewa mallan boka wai mallan ne kuma ya hada da bokanci kafirci da musulunci wai ake son a hada wannan ba malami bane boka ne kafiri ne kawai malami malami ne boka boka ne kawai a daina wani wato dubarce dubarce da ake yi akwai dai maganganu karkashin wannan yana da kyau malamai su waye mutane kai game da roƙon Allah kuma ko an roƙi Allah ba dole bane Allah ya karba dan shi Allah ba babu abin da addole gare shi fa kai ne kake da bukata dan haka in Allah kakkace ma Allah zaka yi gaugawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana karba madin kuma to bai yi gaugawa ba suka ce yayi ke gaugawa sahabbai sun ka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na roƙa har yanzu Allah bai biya min bukata ba to Allah zaman ka shige ko tsoron ka shige da kace har yanzu bai biya ba dole na sai an biya ma to in ba a biya min ba mi za a yi wani abin da za a yi babu ladabi ga Allah mu ce da yawan masu roƙon Allah suna buƙatar masu sihiri ne ba masu roƙon Allah ba domin yana an ka roƙi Allah jiran za a yi sai Allah ya karba sai ce a shi kaza shi ka son a yi mai kuma a ce za a yi maka kenan ku ba Allah an ka roƙa ba da aljannu za a yi aiki a yi wannan buƙata galibi mallami ya ce maka dole sai an karba to Allah yaron mallana ko yaron shi wanda zai yi addu'a ne abin tambaya kuma a ce dole sai Allah ya a lokaci kaza shi Allah jiran kuna kai dole sai ya yi muku a'a masu tsananin imani ne Allah ya ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dauke su komai ba ash'as aghbara matrudun fil abwab ko al abwab yace law aqsama ala Allah la abarra gashin kanshi ya tunkushe shine ash'as aghbara yana cikin kura matrudun ala al abwab ko fil abwab in yazo bakin kofa kura shi akai ba a ce yalla wani abu zai dauka barawuni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law aqsama ala Allah la abarra da ya rantse ma Allah yace Allah kai Allah zai yi saboda tsoron Allah tsoron Allah da yake yi kuma wannan mutum ba shi zai zo tallaci kanshi ba kuma ba shi ke nuna duk mutumin da yake da wannan sifa mutumin ne na gari wani tana da barawo ne badda kama ce yana da kyau mu fahimci irin waɗannan abubuwa amma ina sai ka iske waɗansu fatawoyi da aka basu akan abubuwa sai dai a ce Allah ya kyauta mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi mas'ala ce ta 804 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qalat ya akai balqisu tace wa aslamtu ma sulaimana na miƙa wuya tare da annabi sulaiman lillahi ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai wa hiya aslamat ba'dahu ita ko ta musulunta ne bayan annabi sulaiman ala yadihi akan hannunsa ta musulunta lama ahu ba tare sun ka musulunta ba tunda shi annabi sulaiman ma an haife shi a matsayin musulmi duk da ke kullum mauludin yudul alal fitra amma shi ya tashi ne a gidan musulunci li'annahu kana musliman qabla shi musulmi ne gabaninta to me yasa tace ma a Sulaiman kulna zamu ce inna ma adalat an tilkal ibara abin da yasa ta karkata daga waccan ibara wancan lafazi kenan ko magana da ta yi ila hadhihi zuwa ga wannan li'annaha kanat malikatan domin ta kasance sarauniya falam tara an tadhkura ibaratan kenan bata gani ba a cikin hankalinta ta ambaci wata ibara wani lafazi wata magana ta dullu ala annaha sarat maulatan lahu kamar ta koma maulatan kamar wata baiwa baiwa karkashin annabi Sulaiman bi islamiha ala yadihi in kamar ta musulunta tare da shi wa in kana alwaqi'u kadhalika ko da ya kasance haka ne na fata an fahimci ni an gane ko to kenan sai ya zama to kenan kamar irin jiji da kai ne ko da an sa abu haka shi sai a dan kai kai ta tunda duniya wani bi in kace zaka bi an ka ce man kathurat sarahatuhu wato qalla asdiqahu duk mutumin da gaskiyarsa ta yi yawa to abokanansa za su yi kaɗan saboda mutane ba sa son ana gaya musu magana yanke sun fi son kare ɗan kwana a gani dai ko sun san ƙaryata shi yasa galibin mutanen da ke yaudarar mata makaryata ne mai zuwa ya ce mace shi gaskiya ga kaza shi sai ta yi kwana amma makaryaci shi nan shi nan shi nan ƙarshe sai ta faɗa cikin rami ina fata an fahimci ni to don haka dai galibi wannan shine wato abinda wato an ka kawo to ƴan uwa musulmi wannan shine abinda malam ya kawo a ƙarƙashin mas'ala ta 44 duk da yake wato mun yi wato mantuwa karkashin wannan mas'ala kafin mu karanta ta ya kamata mu karanta wata mas'ala ne a cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab amma yanzu zamu dawo mu karanta abin da yake cikin mas'ala ta daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab insha Allah ta'ala a mas'ala ta 131 domin wannan mas'ala da muka karanta mas'ala ce ta aya ta 44 a cikin suratul naml kinan bai dace mu karanta ta ba ga wanda ya kamata mu fara karantawa مسألة تا تريد تلاتين دقيقة أتكلم تافن دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين آه آية تلاتين دبير ما يتي قوله تعالى فتر الله سبحانه وتعالى إخبارا أم بلقيس ينا بعد لباري قبل قيس دتتشي وإني مرسلة duk da yake sunan Balqis mun ce bai tabbata a wani nasi ba sai in mun samu nasin da ya tabbatar da shi amma za mu barta dai malikatu saba wa inni mursilatun tace ni zan tura ilaihim zuwa gare su bi hadiyatin da kyauta fanaziratun zan yi kallo bima yarji'ul mursalun da menene manzanni za su zo wanda za ta turawa ba wai manzanni gare ta batun da ba ita Allah bace amma manzannin ta wanda ta tura manzannin sarki da manzannin wato wani kenan malam yace ya dullu ala ta'addudu rusuliha in an ka kalli kalima ta al-mursalun yana nuna waɗanda ta tura suna da yawa ta'addud kenan ila Suleiman zuwa ga Suleiman wa qawluhu kuma fadar annabi fadar Allah subhanahu wataala falamma jaa Suleiman lokacin da ya zo ma annabi Suleiman an gane ko kenan yana nuna bi ifradi fa'ilin shi ko yana nuna kenan ya dullu bi ifradi fa'ilin zai nuna cewa kenan wanda ya aikata ɗaya ne jaa domin jaa ne an kace wa qawluhu ta'ala shi ko fadar annabi fadar Allah subhanahu wataala ikhbaran an Sulaiman yana bada labarin abin da Sulaiman ya ce annahu qala cewa annabi Sulaiman ya ce irji ilaihim ku koma zuwa gare su fala na'tiyannahum bi junudin za mu zo musu da wata runduna an gane ko al'aya suratul namli aya ta 30 da wato bakwai yadullu ala anna rasul wahid kuma yana nuna cewa wato manzon guda ne tunda ya ce irji bai ce irji'u ba ina fata an fahimce ni malin yace to wa zahiru abu wanda yake a fili fil jawabi a amsa huwa ma zakarahu ghairu wahid shine abinda fiye da mutum ɗaya suka faɗa na malaman tafsiri min annar rusula jama'atun cewa su manzanni annar rusula an manzannin da ta turo ita manzannin ita balqis ba manzanni na Allah ba jama'atun jama'a ce wa alaihim ra'isun minhum akwai shugaba daga cikin su fal jam'u lokacin da anka kawo jam'i da anka ce fanaziratun bima yarji'ul mursalun nazran ila al-kulli an kalli dukkan su ba mutun dai bane wal ifradu inda anka kawo guda nazran ila ar-ra'isi an kalli shugaban su shine ake ba sako ya je ya kai li'anna man ma'ahu taba'un lahu domin wanda yake tare da shi taba'un lahu shi ma yana biyan bayan shi ne ina fata an fahimce ni wanda kuma a musulunci dai ba a ce ba ka bi bayan mutum ɗari bisa ɗari in ya faɗi ƙarya ka ce gaskiya ne in ya faɗi gaskiya ka ce gaskiya ne a'a kana bin mutum ne inda ya dace da abin da nasu ya ce ka bi shi inda ya kuskure ka nuna mishi kuskure shi ne ba ka tare da shi amma kai ba za ka iya shirya da shi ba za ka iya shirya da tunkan ballon ka shirya da wani wannan shine mu'amala ta gaskiya malam yace to wal ilmu inda Allah ta'ala hakikanin ilimi yana wajen Allah duk da yake malam ya bada amsa amma dole na kamar da karshen ilimi zuwa ga Allah domin yadda ka san mas'ala ba haka bane irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya santa ina fata ana fahimta ta to kuma akwai abin da waɗansu malamai suka ƙara shine cewa waɗansu malamai suka ce da inda yace falamma ja a Sulaiman ba wai ana nufin ba wato abin nan shi sarkin ne aka yi ma magana ko kuma ce shi shugaban su a'a da an ka ce mursalun an hankalta ma suna da yawa falamma ja a Sulaiman an shafi alfa'il ne ai falamma ja alwafdu Sulaiman wafdu kuma yana nufin wato jama'a mai yawa domin jama'a tana iya ɗaukar kalma tana iya zamantowa guda ce mu'annas ce ko muzakkar amma mutane masu yawa take nufi kaga inda Allah subhanahu wataala ce kalma ta umma kalma ta umma ai mu'annas ce lafzi amma kuma jama'a take nufi Allah ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum kaga ummatun sai ce qad khalat kaga nan sai kama ta ta'un laha ma kasabat ya kama ta ta'un kaman mu'annas ya kalli lafazin wa lakum ma kasabtum sai ce wala tusaluna amma kanu ya'maluna bai ce wala tusaluna amma kanat ta'malu ba kaga nan sai hankalta mu ma'anarta to nan ma mursaluna an hankalta mu lafazin amma falan ma ja'a Sulaiman in mun ce shugaban ne kamar da malai ya kawo yayi in mun ce a falan ma ja'a al-wafdu Sulaiman kuma irji ilaihim ai yana magana zuwa ga alwafdu irji ayyuhal wafdu ilaihim duka kana iya yi gashi ko alwafdu guda ne ko alqaum misali guda ne amma yana daukan ma'ana ta jam'i yana da kyau kullum mu kankalta ma irin wannan qur'ani yana da amfani da irin wannan kwarai wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu kaga ta'ifatani yace jama'a biyu minal mu'minina daga cikin mu'mini iqtatalu bai ce iqtatala ba saboda nan ya koma zuwa ga mi ma'ana ta ta'ifa cikin qur'ani irin wannan yana da yawa kwarai da gaske ina fata an fahimci ni in ka gara maka cewa in ta'ifata ne ai minal mu'mini da yace minal mu'mini ai tafsiri ne a ta'ifa domin ta'ifa tana ɗaukar ma'ana da yawa iqtatalu sai hankalta mu mu'minin bai hankalta mu ta'ifa ba wani lokacin kuma sai ce ta'ifa sai hankalta mu ma'anarta ina fata an fahimce ni yana da kyau mu fahimci wannan minhum ummatun muqtasida kaga sai ce ummatun muqtasida akwai al'umma muqtasida sai ka mata sifa ta, ta mu'annas alhali ko jama'a mai yawa ake nufi akwai maza akwai mata ma gaba daya ina fatan mun fahimta to fahimta irin wannan yana taimakawa wajen fahimtar mas'aloli da nassi da wasu abubuwa saurin kuskurantar da maganar da aka faɗa ba tare da kayi zurfin bincike ba ka san dalilan shi wanda kake ganin yayi kuskure kawai zaka zabura ka ce abu kaza an yi kuskure mas'ala kaza an yi kuskure yana daga cikin abin da yake jamu da matsaloli daban-daban ɗan uwa musulmi anan ya kamata mu dakanta sai mun zo a darasin mu na gaba insha Allah ta'ala mu yi raskwana akan wato wannan kissa ta Annabi Sulaiman da wasu abubuwa da ya kamata mu ƙara karkashin ta in Allah fa ya yadda kuma ya ba mu iko da dama abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh